محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة, الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم نفتح قال يكسر قال إذا لا يغلق أبدا فقيل لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليث فسئل من الباب قال عمر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna ɗaya ga watan Jumada Thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na Abu al-Abbas al-Allama Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabiri rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 265 a cikin wannan littafi muna cikin hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wanda a wancan darasin da ya gabata mun yi wato magana akan tarjamar shi Hudhaifa ibn al-Yaman wanda muka ce yana ɗaya daga cikin manya-manyan al-muhajirun waɗanda suka yi hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da mahaifinsa dukansu sahabbai ne kuma yana daga cikin waɗanda suke da kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallama har ma ana ce da shi sahibu sirri rasulullah saboda wasu maganganu na sirri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance shi da su musamman abin da ya shafi sanin labarin wasu fitintunu da za su kasance a cikin wannan al'umma bayan sa sallallahu alaihi wasallama da kuma sanin wasu daga cikin munafikai wasu daga cikin munafikai waɗanda Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama sunayensu mun faɗi cewa huzaifa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin malamai kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci yaƙe-yaƙe banda yaƙin banda yaƙin badar da bai samu halartarsa ba a dalilin alkawari da suka yi da kafiran ƙurashawa shi da babansa cewa ba za su taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙin ba annabi ya ce su cika masa alkawarinsu saboda haka ya zanto ba su samu halartar wannan ba amma baya ga wannan duka sauran yaƙe-yaƙe da aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallama Huzaifa ibn al-Yaman ya halarce su kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa a lokacin khalifancin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu musamman wajen yaƙe-yaƙe da shigar da musulunci wasu ƙasashe kamar ƙasar Rai da Hamdan yana da suna daga cikin kasashen da shi wannan bawan Allah da taimakonsa da gudunmawarsa da jihadinsa musulunci ya shige su kuma ya kasance a zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya nada shi wato abin ɗinsa gwamnansa ma'aikacinsa a ƙasar almada'in a garin almada'in almada'in yana daga cikin manyan garuruwa na daular farisawa da aka cinye su da yaƙi a lokacin sayyidina umar radiyallahu ta'ala to shi wannan huzaifa ibn al-yaman an bashi shugabancin wannan gari wanda ya ci gaba da kasancewa shugaba gwamna a wannan gari har lokacin da aka kashe sayyidina umar a sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu sannan shi ma yayi wafati bayan abin bayan sayyidina usman da kwana da kwana arba'in kwana arba'in shi ma Allah ya karɓi ransa a sai da umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance duk sanda zai tura wani ma'aikacinsa to zai hada shi da takarda wacce take dauke da sakonsa zuwa ga mutanen garin da zai tura shi kuma a cikin wannan sako zai gaya musu cewa su yi ma wannan da ya aiko da'a su yi masa biyayya su saurare shi to lokacin da ya tura huzaifa ibn yaman garin almada'in sai ya rubuta masa takarda wanda ya karanta wa mutanen garin bayan ya isa a ciki sayyidina umar ya rubuta cewa anisma'u lahu wa ati'u wa atuhu wa atuhu ma sa'alukum ma sa'alukum ku saurare shi ku yi masa biyayya kuma abinda duk ya tambaye ku ku bashi to lokacin da sai na Huzaifa ibn al-Yaman zai tafi wannan gari yana kan ya ya hau jakinsa a jaki ya tafi ya masa da dan sirdin sa da dan gozirin sa kuma ya kama hanya ya nufi wannan gari mutanen garin sun fito su tare shi da manya-manyan su shugabannin su suka zo suka tare a suka tare a Huzaifa ibn al-Yaman sai suka same shi da jakinsa dan sirdinsa akan jaki sai yar gurasarsa da wata tsokar nama tare da shi a hannunsa saboda haka sai ya karanta musu sakon sayyidina Umar zuwa gare su gashi ya ce da su su yi masa biyayya su saurare shi kuma idan ya tambaye shi abu in ya tambaye su abu su bashi sai suka ce da shi to ka gaya mana abin da kake bukata ka tambaye mu da abin da kake bukata mu kuma za mu baka to shine sai ya ce da su as'alukum ta'aman akuluhu wa alafa himari ma dumtu fikum marratayn abin da nake bukata daga wajen ku shine abincin da zan ci da abincin da zan ba wa jakina sau biyu a yini wannan shine abin da kawai bukatarsa a wajen su abincin da zai ci da abincin da zai ba wa jakinsa shi ma kuma sau biyu a yi shi kenan to haka yi ta zama a matsayin shugaba a cikinsu har lokacin da sayyidina umar ya rubuta masa takarda cewa ya zo yana nemansa to lokacin da ya taho sayyidina umar ya fita je ɓoye a kan hanya don ya ga ya irin wacce kama zai dawo masa tun daga yadda ya fita ya fita daga shi sai ɗan jakinsa ya dan dora sirrinsa da dan guzurinsa to yanzu bayan ya je ya zama gwamna na wasu lokuta wasu shekaru zai dawo da convoy ne da manya-manyan motoci da kayan alatu saboda ka sai na umar sai je ɓoye masa a hanya ya laɓe don ya ga wani irin yadda zai dawo saboda ka sai na umar yana yana shigowa sai sai da umar ya ganshi kamar yadda yadda ya tafi yadda ya tafi din haka ya dawo yadda ya tafi kayo haka ya dawo kayo to shine sai da umar ya taro shi ya karrama shi ya karrama shi yace ana anta akhi wa ana akhuka anta akhi wa ana akhuka kai dan uwana ne ni dan uwanka ne sai na umar yana son mutane masu gudun duniya saboda haka ɗabi'arsa shi take haka ɗabi'arsa take ga shi ne khalifa amma sai a kwana a gidansa ba a ci abinci ba sirar magabatansa sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta sai na abubakar haka shi ma ya taso to bayan kashe sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 35 shi kuma a shekara ta 36 to dan lokaci kadan ne kun san karshen shekara aka kashe sayyidina Usman az-Zulhijja to kwana 40 bayan nan kaga cikin Muharram shi kuma Huzaifa Allah ya karbi ransa kabarinsa yana mada'i wannan gari na al-mada'i mada'i yanzu yana cikin ƙasar Iran to wannan shine marwacin wannan hadisi na Huzaifa ibn al-Yaman yake cewa kunna julusan inda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة حذيفة يكي muna zaune tare da sayyidina Umar a majalisar a majalisar lokacin yana khalifa muna zazzaune sai sayyidina Umar yake tambaya cewa cikin kwane ne ya haddace ya kiyaye wata magana ta manzo Allah da yayi akan fitina fitina da za ta za ta faru qultu Hudhaifa yace sai na ce ana kama qalahu ni na kiyaye maganar da ya faɗa kamar yadda ya faɗe ta to ba dadi ba ba rage na kiyaye ta tsab kamar yadda na ji daga wajensa kala sai sai na umar ya ce innaka alaihi au alaiha la jari lalle kai alaihi ai alan nabi sallallahu alaihi wasallama au ala tahdith bi hadithihi kai bisa sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ku a bada hadisin sa au alaiha ai ala hadhihi al maqala akan wannan magana da nake tambaya akanta alaiha lajari ay lajasur kana da karfin hali to baka da tsoro baka da fargaba kana da karfin halin da zaka tinkari wannan tambaya kace zaka ansa ta qultu sai nace inji huzaifa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu fitinar da take samun mutum dangane da iyalansa ko dukiyarsa ko ‘ya'yansa ko maƙocinsa sallah na kankare ta da azumi da sadaka da umarni da hani kala sai sai na umar ya ce laisa ha za uridu ba wannan nake nufi ba ba wannan fitinar nake nufi ba walakin fitnatan lati tamutu kama yamutu al-bahru أي ولكن أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر إنا نفن فتنة تكي حوز إنيوة تكي قور إيوة تكي حوز إنيوة كما يندو فوقي يكي حوز إنيوة دروانسا يعند إجي الروا راقم الروا يتاسو yadda yake ta jujjuyawa ya gauraye ya gauraye da junansa irin wannan nake nufi qala sai huzaifa ibn al-yaman ya ce laisa alayka minha ba'sun ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai baka da matsala da wannan wannan fitinar mai gaurayewa mai hautsinewa da za ta hautsina komai da kowa kai baka da matsala da ita inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan tsakaninka da ita akwai wata kofa a rufe qala umar yace ayuksaru am yuftahu kofar da take rufe din nan karya ta za a yi ko bude ta za a yi kala huzaifa ya ce yuksaru karya ta za a yi kala idan la yughlaqu abadan shi to in haka ne kuwa kofa ba za ta sake rufuwa ba har abada tunda ta an karya ta kofar da ta kare ba magana ta sake rufuwa kuma lafiyayyen kofa ita ce ake tsayarwa a rufe ta amma kofar da aka babballa ta shikenan ba magana a sake rufe ta ƙulna sai shi mai ruwaya daga huzaifa sai yake cewa a kanan umaru ya alamul ba wani ruwayar shaƙiƙ ibn salama abu wa'il ita ce nan ruwayar akwai ruwayar abu wa'il akwai ruwayar rabi ibn hirash tana cikin sayo musulun ba ruwayar da take gabanmu ita ce ruwayar abu wa'il salamatar bin shaƙiƙa sai muka tambaye Umar muka ce wai muka tambaye Huzaifa akana Umar ya'lamu al-bab Umar ya san kofar nan kuwa wane ne yake nufi da kofar da za a karya qala huzaifa yace na'am ya sani kama anna duna al-ghad al-layla kamar yanda ya san kafin gobe sai dare ya gito kafin ayi gobe sai an yi dare inni haddathtuhu bi hadithin bi hadithin laysa bil aghalib nas nas zantar da shi hadisi ne wanda ba kama kama ba wanda ba shirme ba fahimna an nas'ala huzaifata sai muka ji wato kwarjinin wannan karshe kai na ji babu anaka babu amma yana cikin ruwaya fahimna an nas'ala huzaifata sai muka ji kwarjinin mu tambayi huzaifa yayi mana kwarjini ya cika mana fuska muka kasa tambayarsa fa'amarna masruqan sai muka umarci masruq ibn al-ajda ɗaya daga cikin malaman tabi'ai tuman kufa sai muka umarce shi fasa'alahu sai ya tambaye shi wane ne kofar tunda har yanzu ba a faɗi waye kofar ba sai muka tambaye shi waye kofar faƙala albaba umar umar shi ne kofar wani hadisi imam al-bukhari kamar da muka faɗa ya kawo shi a nan kitabus sala babu as-salatu kaffara cewa sallah kaffara ce abinda yasa ya kawo shi waccan maganar ta farko fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu fitnar da take samun mutum dangane da iyalansa ko saboda dukiyarsa ko dangane da ƴaƴansa ko makocinsa sallah tana kankare laifin wannan fitinar to tana kankare wannan fitinar to wannan shine dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a cikin wannan a karkashin wannan babi cewa as-salatu kaffara amma kamar da muka faɗa ya kawo shi a zakka babu as-sadaqatu kaffara tukaffiru al-khati'a tunda a cikin hadisin an ambaci sadaka an ambaci zakka haka ne ya kawo shi a azumi saboda cewa wa sau da aka ce azumi shi ma kafara ne haka ne ya kawo shi a alamatun nubuwati fil islam alamomin da suke tabbatar da annabi annabi ne alamomin da suka tabbatar da haka shine ya bada labarin wani abu bai faru ba kuma yazo ya faru kamar yadda ya bada labarin sa zai faru alama ce da take nuna lalle annabin Allah ne da ake masa wahayi sannan ya kawo shi a kitabul fitan saboda abin da ya kunsa na bayanin wata fitina alfitna alfitna allati tamuju mawj albahr za ta rika yamu tsewa da hautsi ne kamar yadda kogi ruwan kogi da igiyar ruwa ko raƙumin ruwa ya dago yake hautsinewa to haka wannan fitina za ta hautsine kowa da kowa to banda shi muslim ya ruwaito shi da sa'i ya ruwaito shi kamar yadda dai muka yi bayani a wancan zaman to mu bi shi gaba gaba fadar sayyidina Umar da yace ayyukum yahfazu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna cikin ku wane ne ya kiyaye maganar manzon Allah game da fitina anan da waɗanda yake magana da su sune sahabbai ayyukum yana nufin ku sahabbai ba wai tabi'ai ba sahabbai dan su ne suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kiyaye maganganunsa wannan kuma ya nuna cewa wani ɗabi'ar ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna bibiyar maganganunsa kuma suna kewawa sannan ya nuna maka cewa a junansu suna ƙarar juna ilimi kaganan sai da umar ne yake tambaya kuma yana tambayar a gaya masa wani hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kasancewarsa ɗaya daga cikin manyan sahabbansa wanda suke lizimtarsa to amma ba dole ne kowane lokaci yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sanda yake tare da shi akwai sanda baya da tare da shi a baya can mun karanta a kitabul ilm babu tadawub fil ilm sai na umar yana fita ya tafi kasuwa ya tafi uwansa makocinsa ya je ya je masa abinda aka zo ga masa shi kuma wanda yake nuna maka ba kowane lokaci suke kasancewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan damar dabi'a ce dole akwai sanda suke nan akwai kuma wani abu da zai iya gintowa na uzuri na rashin lafiya na tafiya na wata matsala da za ta rike mutum ko ya makara bai zo da wuri ba annabi kuma ya zantar da wani abu da ba lalle ya je shi ba to amma ba sa ƙasa a gwiwa wajen su nemi su ji menene annabi ya faɗa akan duk wata matsala da ta so wanda duk ya bibi tarihin sayyidina Umar ya san shi da wannan duk sanda wata mas'ala ta taso sai tara wanda suka halarci yakin Badar tara manyan sahabbai muhajiruna yace me kuka ji annabi ya faɗa game da kaza cikin su wanda yaji sai ya tashi ya faɗa kuma daga lokacin sayyidina Umar sai ya bi wannan magana yake da ita to kaga haka suka dauki da haka suka wato kiyaye hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun manzo Allah ba daidai take da maganar kowane irin mutum ba dan mutum yana magana ba za ka damu ba ka kiyaye me yake faɗa amma shi wannan an san cewa maganar sa da yake faɗa magana ce wacce take tana da girman gaske saboda a kanta ake gina addini la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha saboda haka ba za su yi mata rukun sakainar kashi ba ko su yi wasa da ita haka suna kiyayewa to ana zazzaure sai yake cewa ayyukum yahfazu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna cikin ku ku sahabbai abinda zai nuna maka cewa sahabbai ake nufi riwayar imamu ahmad riwayar imamu ahmad ta hanyar rabi'i ibn hirash huzaifa yake cewa qadima annahu an huzaifa annahu qadima min umar فقال لما جلسنا إليه أمس سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن يتي حذيفة يكي تيوى يا داود قوجان حذيفة يا داود قوجان سيدنا عمر سيكي تيوى أجيع منا زونة على سيدنا عمر سيتم بيسحبان النبي صلى الله عليه وسلم سوراك كاغا تنبير ya yi ta ne zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ayyukum anan ta nufin su sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam waye ya ji wata magana fil fitna al fitna a lugha tana nufin al ikhtibar al imtihan jarrabawa jarraba a jarraba dan a ga wace natija ce za ta faru duk abin da zai zo jarrabawa dan ya fitar da wata natija to sunansa al fitna a larabta ana kira shi fitina ce fatana sa'ibu zahab wato makeri mai kera abinan zinariya makerin azurfa zinariya ya bincika ya yi gwaje-gwaje don ya gano wannan zinariyar mai kyau ce ko yar jabu ce ko an gauraya ta da wata mara kyau ana kalmar ana amfani da kalmar fatana sannan aka zo aka yi amfani da kalmar fatina a kan a dukkan abin da zai bayyana wani abu amma mara kyau daga ƙarshe binciken da za a yi ya fitar da wani abu mara kyau ko wani abin da za a tona ya fitar da wata natija mara kyau saboda haka ita kalmar fitina aka zo ana itlaqin ta alal kufri ma kafirci ma na kiran shi fitina wal fitnatu ashaddu min al qatl ko wal fitnatu akbaru min al qatl ana al fitna ana nufin kafirci shirka da Allah sana ana tana zuwa bi ma'anar al-guluwu fi ta'wil ta'wili na fassara ayoyin Allah a wuce a zurfafa har a wuce fassarar da take mai inganci wa amma alladhina fi qulubihim marad wa amma alladhina fi fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili kaga nan fitina shine bibiyar ayoyin Allah alkur'ani domin a kara su da juna a sanya wata shubha ga masu saurarenta hakanan ana amfani da ita akan alfadiha abin kunya game da munafikin da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman a bashi izini ba sai ya fita yakin yakin tabuka ba yace shi shi mutum ne mai yawan sha'awar mata su kuma an ce mutane ne da suna da kyawawan mata don Allah ka aje can yayi abin kunya zilli wala taftini wala taftinni Allah ce ala fil fitnati saqata ka bani izini da Allah in zama na ni ba sai na bi ku ba ka in je in fada cikin abin kunya wato ya ga wata ya kasa hakuri ya neme ta to kaga anan wala taftinni yana nufin ka aje fa shi cikin abin kunya kalmar fitina sau haka ana amfani da ita kuma cikin da ma'anar azaba ce alafin fitnati sakatu ai fil azabi sakatu ya jefa kansa cikin azaba ne haka nan ana amfani da ita akan wani wata jarraba wani bala'i da zai samu mutum ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه فتنة فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه kaga anan fitina anan fi ibtila'i ja'ala fitnatan nas ka'azabillah dan fitnatan nas ay ibtila'an nas irin abinda mutane za su yi masa na jarrabawa sai ya mai da shi kamar azabar Allah to haka nan dai take zuwa da ma'anoni daban-daban kamar yaki tana zuwa da ma'anar yaki ce inni aral fitan khilala biyutikum kamar yadda yake cikin hadisi aral fitan ay aral harb khilala biyutikum sauraka tana zuwa da wannan ma'anonin daban-daban to amma wani lokaci a zo da ita inda yake nufin abu mai kyau wani lokaci abu mara kyau ce wani bulokun bi sharri wal khairi fitna wani bulokun bil sharri fitna wa bil khairi fitna sauraka fitina za ta iya zama da alkhairi za ta iya zama da sharri kamar yana cewa balaunahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un amma a urfi a urfi an fi amfani da fitina fil wuqu'i fi ma yasu mutum ya fada cikin abin da yake mara kyau yawanci an fi amfani da kalmar fitina ana to yake cewa ayyukum yahfazu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna cikin kuwa yake manzan maganar da manzo Allah ya game da fitina Huzaifa yace ana kama qala ni na kiyaye ta kamar yadda ya faɗa ai ana ahfazuhu kama qalahu ko alama qalahu na kiyaye ta kamar yadda naji ya faɗe ta ba tare da dadi ko ragi ba wanda yana so ya nuna masa cewa abinda zai faɗa ibkan yadda ya ji shiga daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka zai faɗa masa shi to shine sayyidina Umar yace innaka alaihi alaihi ko yace alaihi ai ala nabi على النبي أما فسر الدماميني يأي أشكل لتافنسا مسابيح الجامع تافي إنك عليه أي على التحديث بحديثه تنتبيع أي أكن حديث النبي أكن قول سا بأكن النبي يتنبيع بأكن مغنر سا سوراك عليه يا كما تدمير يقوم زواج قول أنقاني ya fi a kan fassarar cewa ai alaihi ai alan nabi alaihi ala tahdithi bi hadithin nabi sallallahu alaihi wasallama aw alaiha ai ala hadhihi almaqala lajari kana da karfin hali baka da tsoro baka da fargaba wato kamar sayyidina Umar anan yana dan masa inkari kan kamar irin ya yayi garaje yayi garaje saboda ba da hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne da yake bukata takatsantsan dan me za ka yi sauri ka ce kai kamar ya ja kunnansa cewa to ka bi a hankali hadisi za ka faɗa ka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya ci gaba da faɗa masa menene ya ji da game da fitina sai ya ce masa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi fitina da za ta samu mutum a cikin iyalansa ko dangane da iyalansa ko dukiyarsa ko 'ya'yansa ko kuma makocinsa a nan akwai fitinar da take faruwa ga mutum a dalilin iyalinsa a dalilin iyalinsa ya fada cikin fitina fitina ta rashin gaskiya ko dai ya nuna rashin gaskiya tsakanin iyalansa waɗanda suke ƙarƙashinsa ya nuna fifiko akan wata ya nuna ɗaya ya gowa ɗaya ya gora ya zalunci ɗaya ya watsar da daya irin wannan kaga fitina ce ko kuma fitina ta fuskar su sashi rika yin wasu abubuwan da basu kamata ba saboda biya musu bukatar su ce suna son kaza ba ya da abin da zai iya samun musu da amma ya shiga wasu yin hanyoyi ta yadda zai saba wa Allah dan dai ya biya wa iyalansa bukatar su kaga fitina ce da iyalan suka abin nan ko su sashi ya kasa sauke wasu nauyuka da suke kansa saboda damuwa da sa'aninsu ya shagala da wani haƙƙin da yake kansa ko haƙƙin iyayensa ko haƙƙin uwansa kawai ƙoƙarin ya zai yi ya daɗa iyalansa ko ya biya musu buƙatarsu wataƙila ma wasu haƙo haƙoƙin Allah ma da zama da yana sakaci a kan haƙƙin Allah ma saboda kawai shagala da iyalinsa to kaga wannan fitina ce da iyalin mutum su suke ja masa ita shine fi alihi sannan malihi dukiyarsa wajen shagalta da tara ta da kiyaye ta da ƙoƙarin tattara ta ya sa shi ma har wani lokaci ibada ma ta gagare shi ana kiran sallah har a yi sallah a gama yana ce yana ƙoƙarin yana zai wato gudanar da wani ciniki ko wani lissafinsa ko wata buƙatarsa ta dukiyarsa ta sa ya shagala ya manta wani ma a yi sallar ya manta ma an yi sallar wataƙila har sai ta fice ma sannan ya tuna da a dalilin yadda zai tara dukiya ko kuma wajen neman tara dukiyar ya manta da halal da haram a ya zama komai ya zo hannunsa kawai shi zai karba a haka dukiyar ta rufe masa ido kaga nan duk fitina ce ko fitinar da za ta hana shi fitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiyar saboda haka wasu hukuku na ubangiji da yake kansa akan dukiyar nan tashi ya kasa fitarwa saboda tsabar yadda yake yake son dukiyar to kaga wannan duk fitina ce da take samun mutum ta hanyar dukiyarsa haka nan takan same shi ta hanyar ƴaƴansa ƴaƴansa ya zama da kawai gaba ɗaya rayuwarsa shi yaya zai yi ya kula da ƴaƴansa saboda haka wajen neman daɗaɗawa ƴaƴansa ko birge ƴaƴansa ko yi ma ƴaƴansa bukatunsu ya sa shi shiga wasu hanyoyin da su dace ko wajen mu'amala da ƴaƴan ya nuna ma wasu bambanci ya so wasu ya ki wasu saboda wannan wasu tana da matsayi a gunsa wannan kuma bai damu da wasu ba saboda ka su ma da watsar da su kaga wannan fitina ce da za ta iya samun mutum ta hanyar ƴaƴansa sannan za ta iya samun ta hanyar makocinsa yayin da zai zanto ko dai mu'amalarsa da makocinsa ya zanto ba ta da kyau ko kuma hasada makocinsa yana da wani abin da shi bai samu ba ya rika masa hasada ko kada a yana ya fi makocin nasa daga ba makocinsa ya zo ya fi shi wajen Allah ba a zakon liba a zun fitina sai sashin ku zai zama sashi fitina ga sashi kazalika fatanna ba a zahun bai ba a zalli ya kuru a haula iman da Allah alaihim min bayanina alaisa Allah bi alam bi shakiri sauraka Allah yakan iya fitini wani ta hanyar wani saboda wata baiwa da Allah ya yi ma wani shi kuma wannan sai ta zama masa fitina ya shiga kyashi ya shiga hassada ya shiga bakin ciki to kuma kaga daga nan ya fada cikin wata wani laifi to wannan misalai ne Huzaifa ibn al-Yaman ya bayar ba wai yana nufin iyakar waɗannan abubuwa da suke fitinar mutum ba abubuwa da yawa suna fitinar mutum wani neman mulki ne yake zama fitina a wajensa ta ya zai samu wani mukami da yake so ko gwamna ko dan majalisa ko sanata ko wane ne haka dai shi kuma anan Allah ya jarrabe shi zai iya shiga kowace irin tafiya kowace irin hanya zai iya bi zai ga ya samu zai zama masa fitina wani kuma shuhura yana so ya suna saboda neman ya yi suna ko ma zai iya yi ya zama masa neman suna ya zama fitina wani kuma mata saboda haka ba wai huzaifa ibn al-yaman yana nufin iya waɗannan ne suke zama mutum fitina ba amma waɗannan suna daga cikin abubuwa da suke gagarumai manya-manya na kusa da wanda kowa yake tare da su tun yana da iyali yana da dukiyarsa da yake juyawa yana da 'ya'yansa yana da makota waɗannan wani abu ne amma ba dole ya zama ɗan takara ba ko ɗan siyasa ba dole ya zama wani mai neman shuhura ba amma waɗannan abubuwan suna tare da shi saboda ka yi ambaci waɗannan waɗanda su ne asbabul fitina fitina bi iri biyu ce akwai fitina khassa akwai fitina amma akwai fitina khassa ta khussu rajul fi nafsi ta takaita ne akan mutum shi karan kansa kamar irin wannan fitina ce da take ta danganci mutum shi a karan kansa da iyalinsa da ƴaƴansa da dukiyarsa da makotansa da kaza da kaza wannan shi ta shafa fitina ce khassa matsalarsa da iyalinsa matsalarsa ce kai ba ruwanka matsalarsa da iyayensa matsalarsa ce ba ruwanka wannan fitina ce khassa akwai fitina amma fitina da take game kowa da kowa da wanda ya tsokano ta da wanda bai tsokano ta da wanda ya san da ita da wanda bai san da ita ba da wanda ya bada gudunmawa wajen faruwar ta da wanda bai bada wata gudunmawa ba da na kirki da wanda ba na kirki ba la tusibanna allazina zalamu minkum khassa to wannan fitina ce amma to ita wannan fitinar khassa ita ce fitinar da za ta shagaltar da mutum daga neman lahira shagaltar da mutum daga kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da bauta masa ta rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba akan mimbari sai ga Hassan da Husaini sun taho suna tafiya suna tuntube suna faduwa suna tafiya suna faduwa lokacin suna in kanana sai sauko da kan mimbari sai ya dauke su sai ya ce sadaqallahu wa rasuluhu innama amwalukum wa auladukum fitna yace inni ra'aytu hadain al-ghulamain yamshiyani wa ya'thurani falam asbir zalla yace Allah ya da manzansa sun yi gaskiya Allah ya yi gaskiya manzansa ya yi gaskiya manzo Allah ya yi gaskiya cikin abin da ya isar daga Allah alƙur'ani zai karanta wace Allah ya yi gaskiya manzansa ya yi gaskiya Allah ya yi gaskiya cikin maganarsa manzansa ya yi gaskiya wajen isar da maganar Allah Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ƴaƴanku da dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne kawai sai ce naga waɗannan yaran guda biyu sun taho suna tafiya suna faduwa na kasa haƙuri wannan a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutane fassarar ayar cewa abinda ake nufi da auladakum su ne ƴaƴanku ko jikokinku waɗanda suke da dangantaka da ku saboda a kansu za ku ibar wani abu mai muhimmanci saboda gudun kada su je ko wani abu ya same su a hudu ba yake amma ya bari saboda su Allah subhanahu wata'ala ya soki dukkan mutumin da zai yi sake dukiyarsa ko ƴaƴansa su shagaltar da shi daga tuna Allah sashe manta da Allah ya manta da ranar lahira ya manta da tsayuwa gaban Allah kawai har kasu ce kawai a gabansa ya zai jiyar da su daɗi ya zai kafa musu wato kafa musu daula Allah ya soki mai irin wannan ce ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Allah ce ya kone suka yi imani kada dukiyoyinku da ‘ya'yanku su shagaltar da ku gabarin tuna Allah su shagaltar da ku ku manta Allah ku daina tuna shi wanda duk ya kuskure ya haka Allah ce fa'ula ika humul khasiru waɗanda su ne hasararru wanda suka yi hasarar duniya da lahira saboda haka wanda yake nuna maka cewa ana jarraba mutum da dukiyarsa ana jarrabarsa da 'ya'yansa ana jarrabarsa da iyalansa ana ma jarrabarsa da makocinsa yayin da ya zanto a dalilin makocinsa ya fada halaka a dalilin makocinsa ya zama mai hassada ya zama mugu ya zama annabibi ya zama kaza ya zama kaza saboda kawai makocinsa saboda haka yana iya sawa soyayya ta kai shi zuwa ga fadawa fitina hakanan kiyayya ma tana iya kai shi zuwa ga fadawa fitina soyayyar ƴaƴansa da dukiyarsa da matansa ta jefa shi fitina hakanan kiyayya kiyayyarsa da makocinsa ko kiyayyarsa da wanda baya so ta sa shi jefa ta jefa cikin fitina saboda dan adam yana tare da wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi Huzaifa yake cewa ga abin da ya ji fitnatun rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiru hassala yayin da mutum ya fada cikin saban Allah ya fada cikin saban Allah a dalilin iyalansa ko dukiyarsa ko ƴaƴansa ko makocinsa to sallah za ta kankare masa wannan wato idan yayi sallah innal hasanatu yudhhibna sayyi'at sai kankare masa abin da ya fada cikin laifi ko yayi azumi ko ya yi zakka ko ya yi sadaka ko ya umarni da kyakkyawan abu ko ya hana mummuna duwanda zai zama masa kafara wannan idan ya zanto lokacin da mutumin ya yi laifin abin ya dawo yana damunsa sai ya zo ya yi ibada sai ibada ta zanto kafara idan kanar insanu ta su'uhu sai ya atuhu wa ya amalu da ajiyar amalan salihan kamar yadda annabi yake cewa wa atbi'il sayyi'atil hasanata tamuha yayin da kai abu mara kyau ya dame ka to yi kokari kai mai kyau a bayansa sai ya shafe maka wanda kai mara kyau domin wannan abin da ka rika ji a zuciyarka na damuwa cewa kai ba daidai ba alama ce da take nuna ingancin imanin zuciyarka yana ce imanin ka mai kyau ne imaninka kana da kyakkyawan caji na imani shi yasa kake jin abin da kai baki baya da kyau har kake neman kai wasu abubuwa masu kyau da za su rufe maka wancan laifin to kuma annabi ya ce wasaumu haka ne shi ma azumi yadda sallah take kankare wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at to haka ne shi ma azumi shi ma yana kankare laifuffuka kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanibat al-kaba'ir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salloli biyar ganin kowace sallah da yar uwarta sanan da juma'a zuwa wata juma'ar sanan da ramadana zuwa wani ramadan suna kankare abin da ke tsakaninsu na laifuffuka idan an nisanci manya-manyan alkaba'ira da mutum ya nisanci manya-manyan laifuffuka to a saga'ir waɗansu bai ma san yayi ba to sai wannan ayyukan su kankare masa su in ta tanibo nukaffir matun hauna an nukaffir an kun sayyati haka za ku nisan kuka nisanci manya-manyan abinda aka hana ku to za mu kankare muku ƙananan laifukanku ya zo a cikin ruwayar ibn hibban hadisin abu sa'id al-khudri da ce akwai rauni a isnadinsa nabi ce man sama ramadana wa arafa hududahu kaffara ma qablahu idan mutum ya azumin watan ramadana ya san iyakokinsa wato ya kiyaye iyakokin azumin sai ya kankare masa abin da ya gabace shi wancan hadisin da muka karanta zai tashi wannan da cewa da akwai sanadin sa yana da rauni to amma wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir ba ma azumin farilla ba ko azumin nafila mun ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih muslim hadithan abu abu abi qatada game da azumin yawm arafa nabi yace ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu was-sanata allati ba'dahu ina sa tsammani a gurin Allah azumin ranar arafa ya kankare laifin shekarar da ta gabata da wacce za ta zo gaba haka nan siyamu yawm ashura yace ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu ina sa tsammani a wurin Allah zai shafe wa mutum laifin shekarar da ta gabata hakanan akwai hadisi da Imam Ahmad ya rawaito da sanadi sahihi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah yace sami'tu Abul Qasim ibn Abu Huraira yace sami'tu Abul Qasim صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل العمل كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به النبي يقول دكا وانا أيكي كفاراني إلا الصوم إن بند أزمي أزمينا وني نيكم نيكي ساكا وادشي ما لم يسكا شيء أبند أكي نفي إلا الصوم فإنه كفارة وزيادة ثواب ba shi ba kawai iya kafara bane har da ƙarin lada akan kafarar ya zanto wannan yana nuna cewa shi azumi yana da nashi sha'anin daban akan sauran ayyuka matukar dai mutum ya yi shi ba tare da riya ba ba tare da da da yi da sum'a dan aji a yaba masa ba ibnu hajar al-asqalani alaihi rahmatullah yake cewa amma takhsisus salati wa ma zikira ma'aha bit takfir duna sa'iril ibadat sallah da aka ambata da waɗanda aka ambace su tare da ita da aka kebance su da cewa suna kankare abinda mutum zai fada ciki na fitina na laifi ba a faɗi sauran ibadu ba fa fihi isharatun ila ta'zimi qadariha wanda da a nuna maka girman darajar waɗannan ibadu sallah da azumi da zakka da umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna don a fito maka da girman sha'aninsu cewa a cikin ibada waɗannan manya-manya ne la nafiya anna ghayraha min alhasanati laysa fihi salahiyatu takfiri ba wai ana so a ce maka sauran kyawawan ayyuka ba sa kankare maka laifukan ka bane a dan dai a nuna maka girman su waɗannan ne ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات سنة وأن كنكر ذنوبا زي إيه يوا yana faruwa ne saboda waɗannan kyawawan ayyukan da kai kyawawan ayyukan su za su shafe ko kuma ya zanto ta hanyar muwazana ta hanyar au za su rinjayi waɗancan marasa kyan to amma dai maganar farkon ita ce tafi inganci abinda ake nufi za su share waɗannan laifukan ne ba wai ta hanyar rinjayarsu ba a ma'auni na sannan ya ce wal'amur wa nahyu wal'amur wa nahyu yana nufin al'amur bil ma'ruf wa nahyu al munkar a kitabuz zakat ya fito da shi gaba ɗaya al'amur bil ma'ruf wa nahyu al munkar haka yazo a ruwayarsa a cikin kitabuz zakat saboda haka abinda zai bijiro wa ɗan adam na laifi ta hanyar waɗannan abubuwa da aka ambata to in ya zanto ya yi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna to zai iya zama sanadiyar Allah ya kankare masa waɗancan laifuffuka da ya yi a baya a wannan kuma kamar yadda yake a wurin jumhur ana nufin as-sagair ana nufin ƙananan laifuffuka sune as-sayyi'at ba ana nufin alkaba'ira ba ba manya-manyan laifuffuka ba wannan Allah subhanahu ta'ala ya san sai sharadi sharadi na akan kare maka kananan ma sai ka nincance su in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'ati Allah ce in kuka nisanci manya-manyan abubuwan da aka hana ku da laifuka to za mu kankare muku kanana shi yasa a wancan hadisin na Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi cewa salawatul khams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن تيتي إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر إن أني سنتي من يمن يليفك أنا نزام الله حديث شوى فتنة الرجل كلمة الرجل بات مفهوم وأنا نفس سينا مجبا هرمتي أنفد نمجي سبو لشيني شيكي لتحكمي أكن جلانسا في أهله سيبقى فتنة المرأة في أهلها في أهله وأن يكي سمن ƙololuwa a cikin iyali shi ne na namiji amma ana nufin wannan ko da mace ita ma abinda za ta iya samu na fadawa cikin fitina saboda dukiya saboda ‘ya'ya saboda maƙota to ita ma waɗannan abubuwan da aka ambata na ibada za su kankare mata za su kankare mata waɗannan laifi saboda an nisa'u shaqa'iqur rijal fil fil ahkam shaqiqan maza ne matukar ba wani togaciya aka samu ba ba wata togaciya aka samu ba a wani hadisi kuma wannan dan ya nuna maka cewa sauran ibadu ma da haka suke saboda waɗannan kamar tambihi ne akan sauran ibadu to sai ya ce da shi laisa hadha urid ce ba wannan fitina ta musamman nake nufi ba walakin alfitnata allati tamuju kama yamuju albahru to ba alfitnatul khassa nake nufi ba sai na umar ce ba wannan fitina nake nufi ba wanda take samun ɗaiɗaikun mu yana nufin fitinar da take hautsinewa ta gauraye kamar yadda ruwa yake toroko yayin da igiyar ruwa ko raƙumin ruwa ya ɗago yake jujjuya shi sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama irin wannan nake magana wato alfitnatul amma allati ta'um wala takhus ita nake magana wacce idan ta taso abubuwa za su hautsine za su rikice watakila ta kai ga yaƙi watakila ta kai ga dake-dake faɗace-faɗace watakila ta kai ga kashe-kashe ma sauraka wannan mai hautsinin da ke magana shi ne ya ce allati ta moju kama ya mojul baharu a ruwayar rabi ibn hirash a mu'jamun tabarani al-kabir ya ƙara da cewa farafa a yadahu faƙala allahumma la tudrikni sai ya daga hannunsa sai na umar ya ce ina nufin allati ta moju kama ya moju albahar ce Allahumma la tudrikni ina roƙon Allah katta riske ni wannan fitinar katta same ni ina da rai sai huzaifa ya ce ya amiral mu'mini la takhaf kakka ji tsoro inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan tsakaninka da ita akwai kofar da take a rufe to wannan ita ce alfitnatul amma ibn rajab a cikin fathul bari jalladi na hudu yake cewa wa amma alfitnatul amma fa hiya allati tamuju mawj albahr fitina mai gamewa gamammiyar fitina ita ce wacce ke hautsinewa kamar da kogi yake hautsinewa wa tattaribu wa yatba'u ba'daha ba'dan ka amwaj albahr sashin ta yana bin sashi kamar igiyar ruwa ka san igiyar ruwa haka sashin ta yake bin sashi akwai hadisi a cikin sayi muslim hadisin hadisin abdullahi ibn amur lokacin da abdurrahman ibn rabbi abdurrabbil ka'aba suka je suka same shi a cikin harabi a zaune a cikin ka'aba suka tambaye shi ya gaya musu abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yake gaya musu ce wata rana sun samu annabi sallallahu alaihi wasallama a zaune sai yake cewa da su ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yu'allima ummatahu khayra ma ya'lam an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lam wa an yu'allimahum sharra ma ya'lam ce babu wani annabi da Allah ya aiko sai ya zanto haƙƙi ne wajibi a kansa ya nuna wa al'ummarsa alkhairin da ya sani ya kuma nuna musu sharrin da ya sani sai yake cewa wa inna hadhihi al'umma ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha fitanun wa umurun tunkirunaha sai maza Allah ce to amma ita wannan al'ummar Allah ya sanya lafiyarta zaman lafiyarta a farkonta ne a ta wasu al'amura na fitintunu waɗanda ba za ba ku san kansu ba tunkiruna waɗanda ba za ku iya gane kansu ba ma za su su faru a cikin annabi ya ce fitan fataji'u fitanun yuraqiqu ba'daha ba'd fitina za ta zo in wata ta zo ta tafi wadda za ta zo ta biyu sai ta sa ta farkon ta zama ba komai ba idan ta biyun ta tafi ta uku ta zo sai a ce ai wacce ta wuce ashe ba mu ga komai ba yuraqiqu ba'daha ba'dan fataji'u alfitnatu fayaqulu ar-rajulu hadhihi muhlikati fatankashifu fitina za ta zo mutum ya ganta gagaruma ya ce to halakata ta zo ta tabbata ana wannan fitinar da wahala in kai labari saboda yadda ta zo a hargitse ta zo ta wuce sai kuma wata ta zo fa ya kulu hazihi hazihi gatanan gatanan wannan ce zan halaka a ciki ita ma ta zo ta wuce haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi yadda alfitan satataba fi hadhihi al-umma daga wannan fitina ta zo ta wuce wata ta zo wata tana bin wata wata tana bin wata kuma duk sanda wata ta zo sai kaga wacce ta wuce ashe ba ba ga komai ba ce faman arada minkum an yudkh an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhal al-janna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir waliyati ila nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi sai annabi ya gaya maka ga mafita akai a karan kanka wanda yake so a nesanta shi daga shiga wutar jahannama a kuma shigar da shi aljanna to ya tsaya ya dage mutuwa ta same shi yana imani da Allah da ranar lahira kuma yana yi wa mutane mu'amalar da yake so su yi masa sannan annabi ya ci gaba da maganar shugabanci da sauransu الشاهد أنا شيني مفتند يكي فلا يرقق بعضها بعضا أولي يرفق بعضها بعضا يعني يأتي بعضها رفق البعض ده وانا يتفي وانا يزو وانا يتفي وانا يزو هكذا اتقني شيني إن سيدنا عمر يسلسة فاتنة تموج موج البحر الأمواج تتلو بعضها بعضا وانا يزو وانا يوتي وانا يزو وانا يوتي هكذا تتجج ياوا ده الأمة to ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salamar a farko ne shi da lokacin zamaninsa da zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina umar wasu suka ce daga lokacin kashe sayyidina usman amma kamata a ce daga lokacin kashe sayyidina umar dan shine kofar fitilar da yanzu muke karatu akan ta wasu daga cikin malamai suka ce har zuwa lokacin kashe sayyidina a'a sayyidina usman fitina ce amma ba daga nan ta fara ba sai na usman shekara goma sha biyu da ya yi shekara shida ya yi ta cikin zaman lafiya amma shekara shidan ƙarshe gaba ɗaya cikin fitina aka yi ta saboda haka wannan ƙofar da sai na da ake magana daga nan ne lokacin ya fada shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat afiyatuha fi awwaliha awwaliya din shine zamanin sa zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar daga kashe sayyidina umar kuma to kuma kofar fitina sai ta bude lokaci yayi zamu tsaya anan wanda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh